kansa wato wata wanda yake mara fahimta ne wadda take taharu din shi yasa kamar irafar abu ne ga kansa wanda irin sa akan ce an yi sai a yi tawilin sa ko shaharun musamman bi ramarana wala yurafu suma wala yurafu sumun lima bi hittahad ma'anan wa awil muhimman izawarat inda mai alfiya ke fada to wannan baitin kenan dai a takaice sai mu sake mai mai tashi mu tsaya mu duba mu gani ko da fasalai biyu ko babobi guda biyu a cike mu ɗauka mai mukarana da yadda matsalar mai aji ruma ya kawo wanda asalin shaharar wannan littafin a nan ƙasar ma saboda farkon sanda aka fara buga aji ruma aka kawo daga misira sai ya zamo an buga su tare shi ya kawo har ya zamo littafin ya shahara nan wanda yanayin ka faɗa a baya mai wannan littafin bai daɗe cancan ba saboda da gama wasa littafin ma yau kamar shekara ɗari kenan da biyar ya gama littafin nasa ne waken nasa hijira na da shekara dubu da ɗari uku da ishirin da biyu kaga bai zama kamar shekara ɗari da biyar kenan yau da gama wasa shi mai wannan littafin asalinsa larabawan yaman ne shi yasa ake ce mishi harrami wato nisba zuwa harramaut haramauta gari babba a kasar yaman yayin a kasar yaman ko da yake kuma sai zama mafi yawan zaman su a makka ne kuma da yawa daga cikinsu suka yi hijira zuwa indonesia su ne daman larabawan yaman mutanen yaman su ne asali ko su ne suka taimaka wajen yada addinin musulunci a kasashen gabas masu nisa kamar musamman indonesia inda da yawa daga cikinsu suka rike ta ma mazauninsu suka zauna a can shi yasa shi kansa wannan mai wannan littafin ya zauna a can kamar yadda zo'insu cikin 'ya'yansa da zuriyarsa duk a can suke da zama har zuwa yanzu har zuwa yanzu a can suke da zama kuma sun taimaka wajen yada musulunci da ilimi a ƙasar to a masalan muka dauki muka kwatanta shi muka yi na wannan littafin nasa da aji roma mai aji roma mutumin yamma ne mutumin yamma ne ko da yake ya tafi gabas din amma dai mutumin yamma ne shi asali to shi ko wannan mutumin gabas ne kenan to kuma shi mai aji roma ana cewa a mafi yawa tsarinsa ya bi yanda malaman kufa suke bi dangane da nahau ba kamar yadda malaman basara ko yadda wasu makarantu na daga baya suke bi ba shi yasa misalan za a ga ya kira cewa fi'ili amri majzumi ne majzumin karshe ne har abada wanda wajen malaman basara fili amri ai ba majzumi ba ne mabni ne ana gina shi bisa abin da ake masa jazma da shi ne amma malaman kufa su ne suke cewa fili amri mu'urabi ne domin a wajen su fili amri murari'i ne aka sa masa lamul amri kuma irin su hatta sa'au duk mai ajiru ma ya faɗi cewa su ne da kansa suka nasauci fi'ili murari to shi ma wannan duk irin fassara ce dai ta malaman kofa wajen malaman basara masallan za su ce bayan hatta an ce ta buya ta nasauci fi'ili murari hakanan bayan au za a ce an ce ta buya hakanan misali a cikin lissafa jawazimu abubuwan da suke adawatin kalmomin da suke jazamtar fi'ili murari guda biyu za a ga mai ajiru ma ya lissafa kaifa ma wanda malaman kufa su ne suke lissafa ta a ciki malaman basra ba sa lissafa ta za a ga kuma shi mai ajiru ma duk inda zai kira jarra hafara yake cewa baya cewa jarra wanda islahin hafara islahi ne na malaman kufa daga baya malaman bagada da suka gaji wannan islahin daga gare su to idan muka kwatanta da mai wannan littafin sai mu ga shi wannan ya fi karkata ga makarantar mutanen basra shi mai harami mai doratul yatima ya fi karkata ga makarantar mutanen basra saboda wajen au zai ce an ce ta buya ko bayan wawi ko fasa babiya duk zai ce an ce ya faɗi cewa an ce ta buya tana sauci fili murare shi ko mai ajiruma cewa ya kawai su wa'annan haruffan su da kansu ne suke nasartar fi'ili murari wato kamar yadda koyarwar malaman kufa take a wannan wajen to shi yasa za mu ɗauki kamar fasali biyu a kwatanta shi da yadda shi mai turatuletima ya kawo da yadda mai ajuruma ya kawo mu ga bambanci wajen kawo tsakaninsu kuma in ya so sai mu ɗauko mai nazumu nazmul ajurumiya amridi a nazmul ajurumiya mu kwatanta mu ga shi kuma wani tsarin ya bi tunda ya ce a wayansu guraren ya sassauya ko a wasu wajen ya ce ya shafe a wasu wajen kuma ya ce ya kara akan yadda mai ajuruma ya kawo to sai mu dauka musallan mu kwatanta wane ne zai dauka wato a samu mutum biyu ko uku wanda za su dauki akalla babi daidai su kwatanta yadda mai ajin roma ya kawo da kuma yadda shi mai doratul yatima ya kawo tare da duban yadda shi mai nazmul ajin romiya wato amridi ya kawo a nasa misalan kamar babin na wasu fi'ilil murari da kuma babin jawazimul fi'ilil murari da kuma matsalan a ɗauki babi wanda ta yi shi mai ajiruma ya bassada shi ko wannan kamar ya kawo shi ne nuni kawai ina misali kamar babin fa'ili babin fa'ili shi mai ajiruma ya bassada ko ya kawo cewa fa'ili iri biyu ne akwai zahiri akwai lamiri da sauransu shi ko anan kawai ya kawo a baiti ɗaya ne yurfau min kullin asamil fa'ilu walau ma'awalan ka kama la'ad to a to a ɗauki wannan babin ma wato ga babobi dai guda uku ko ta yi mu ƙara ɗaya ma misalan kamar babin shi kansa alamomin li'irabi babin alamomin li'irabi Uh, wanda su ne farko-farkon littafin wanda shi wannan ya sanya su babi-babi ne cewa wannan ga inda ake lirabinsa suna mafradi da jam'u takasir ya hada su waje daya wanda da ya kawo su ya kawo malayan sarifu ko ya kawo malayan sarifu sannan kuma ya kawo wato jam'ul muzakkar salim ya kawo tasniya ya kawo al'afalul hamsatu wato ya kawo jam'ul muannas jam'u bi alifi wa ta'i wannan ya kawo al'asma'ul hamsatu to wannan dai duk kamar abu ne wanda ya koma kan alamatul irabi wanda shi a can mai ajin roma kamar babi biyu kawai ya hada su babu ma'rifati alamatul irabi ko da kuma babin da yake bin wannan wanda shi ya hada ne lirafi arba wa alamatin ulin nasbi hamsu alamatin lil jarri salasu alamatin haka dai ya kawo shi shi shi ko wannan kowanne abu shi yake bi daki daki to ai ai mukarana tsakanin tsarin da kowannen su ya bi da wanda ake ganin ya fi sauki wajen koyarwa da zai fi sauki wajen koyarwa alhamdulillah sai mu tafi ga usulul fiqh ta kawo ya kuma shi mai ajuruma ya kawo mai ajurumiya ya kawo ya kuma shi mai nazmul ajurumiya ya kawo domin a sami mukarana tsakani alhamdulillah هيار العربي محمد المحسس المقرب على المصفى من هيار العربي محمد المحسس المقرب على المصفى من خيار العرب محمد المحسس المقرب على المصفى من خيار العرب محمد المحسس المقرب على المصفى من خيار العرب محمد المحسس المقرب على المصفى من خيار العرب محمد المحسس المقرب على faɗa a jiya cewa wal hitamu ƙarshe ya zo cikawa ta zo lidurati ga wannan littafi da ake kira duratul yatima lulu'i wanda yake abin zabowa sai ya cika da salati da salami ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce assalatu wassalamu salati da salami su tabbata alal musaffa bisa wanda yake aka zabo shi min khiyaril arabi daga zababbun larabawa muhammadin shine ana muhammadu sallallahu alaihi wasallama al-muhassasi wanda yake an keɓance shi da abubba da yawa da ba a keɓanci wani bawa daban da su ba al-muqarrabi abin kusatawa ga allah subhanahu wa ta'ala wanda yake ya samu kusaci da ba wani abin halitta da ya samu kamarsa to wannan baitin kenan wato to alal musaffa bisa abin zabowa musaffa daga saffahu yusaffihi fa huwa musaffan su wato sunan maf'uli bisa abin zabowa saffahu daga safa safa ya tsarkaka ya sufo safa ya soto safa ya zaɓo shi ya zaɓo shi ya tsarkake shi musaffa min khiyaril arabi daga waɗanda suke zaɓaɓɓu ne a cikin larabawa a cikin wanda yake abin zaɓowa daga zaɓaɓɓun larabawa wannan min khiyaril arabin wato jari da majalurin yara ta da musaffa din saboda ana cewa saffahu min kaza ya zaɓo shi daga cikin kaza muhammadin shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar irin wannan yadda aka sani ya halatta a yi itiba'i kamar yadda aka faɗa ta yi kuma a yi kadu a ce muhammadun ko a ce muhammadan diyayu akwai mafita almuhassasi wanda yake abin keɓancewa almuƙarrabi abin kusatawa wannan baitin kenan ya sai mu sake maimaita shi na wannan
eh shi ma dai istafa daga safa din ne amma shi wato asali istafa ne ifta'ala awan ifta'ala ne daga shi safa din to amma kuma tar sai aka mai da ita da'i ka'idar larabci inda duk ta ta zo bayan sadi sai a mai da ita da'i kamar istabara kaga istabara ne daga sabara an kawo awan ifta'ala za a ce istabara ko daga salama bin nari za a ce istalama istalama ko isdala daga saliya bin nari za a ce isdala la'allakum tasdaluna tar za a mai da ita da'i ko in ta ta zo bayan sadi sai a mai da ita da'i to a iya komawa ya fi kyau a ce ya bi shi amma a iya komawa ya zama kuma shi a itba'insu wato a iya itibayin saka misalin kama a farkon kasidan nan ta mubdilato abubuwan da suka ɓaci ga liman aka ce ba su ɓaci ga mamu ba a kaga a farkon sai kado ko huwal imamu kuma sai ce al'auhadi al'auhadi bayan ya kadon kuma sai ya bar kadon ko sai ya bar kado to sun musake maimaita baitin yin kad'un ba shine cewa maganar in an faɗe ta koda ba a kawo wannan ba maganar ta cika an gane yanzu misalin an ce alal musaffa min hiyaril arabi an ganewa ake nufi koda ba a kawo sunan ba da aka faɗa a baya assalatu wassalamu alal musaffa min hiyaril arabi an ganewa ake nufi to shi yasa sannan a iya kadu duk sanda abin da ya bayyana duk sanda abin da ake nufi ya zamo ya bayyana to na a ce a iya yin kad'unsa a iya yin kad'unsa ko a rafa ko a yi nasuba shine abin da ake dubawa amma idan ya zamo abin da ake nufin bai bayyana ba to wannan ba dama a yi kado wa kada awit ba in ya kun mu'ayyana biduniha aw ba ara haɗa mu'ulina yadda mai alfiya ya faɗa ko ohun wa kada awit ba in ya kun mu'ayyana bi ba ariha ahun biduniha aw ba ara haɗa mu'ulina ko yaushe na'ati ya zama ba lalle sai an faɗe shi ba za a gane wa ake nufi to ya halatta ya kado musamman kuma nan shi muhammadu din daman ba na'ati ba ne ma badali ne ko arfu bayani badali ne ko arfu bayani daga shi musaffa din shi yasa ya halatta a kadunsa a ce muhammadun ana nufin huwa muhammadun ko ko muhammadan amdahu muhammadan to alhamdulillah yanda aka sai mai kokari a samu wanda za su rubuta wasu abu a game da ita wannan wajen mukaranar doratul yatima dinnan da ajuruma ko da nazmul ajuruma misali a wasu babobi ko da kamar babi uku ne ko hudu a samu yadda za a yi mukarana akwai wasu guraren matsalan yadda aka faɗa a jiya za a ga ita ajuruma ta fi wannan littafin bayani akwai waɗansu wuraren kuma da tayo a ga wannan littafin ya fi ƙarin bayani misali la'alla kamar babun malayan sarifu bayanin da wannan littafin ya mai aji roma bai yi kamar sa ba a babu malayan sarifu to amma a wayansu babin dewa yakan zamo shi a nan ya yi zaren nuni ne kawai kamar babin fa'ili shi kawai ya kawo cewa ana rafa'antar fa'ili ne a cikin sunaye ana rafa'antar fa'ili ko da mu'awwali ne shi kenan amma a can a tsajin roma ya yi bayanin cewa shi fa'ili iri kaza ne akwai wanda yake zahiri akwai wanda yake lamiri ta yi zamo filin nasa mari ne ta ya zamo murari'i ne ka kama zaidun waya ko mu zaidun ta ya zamo suna ne mufradi muzakkari kamar zaidu din ko mufrada muwannasa kamar hindu ko kuma tasniyan muzakkarai kama zaidani waya ko mu zaidani ko muzakkar salim kama zaidun ya ko mu zaiduna to duk da ya kawo wa'annan misalan to amma shi anan ya tsaya kawai kan cewa dai fa'ili dai fa'ili ne duk ma yanda ya zo bai kawo wa'annan misalan ba bai kawo wannan bayanin dogo wanda shi mai ajin ruma ya kawo ba da kuma cewa daman shi mai ajin ruma mutumin yamma ne amma kuma ana ganin cewa tsarin yadda ya rubuta littafin nasa ya fi bin makarantar mutanen kufa a wajen shi ya sa misali wajen masu nasautar fili murari za a ga ya kawo abu wajen goma ya ce duk suna nasautar fili murari wanda a wajen malaman basara gaba daya da yake nasautar fili murari ya guda hudu ne kawai ko ba goma ba guda hudu ne kawai daga an sai lan sai kai sai izan su kenan amma wajen malaman kufa su ne suke kawo har guda goma suke lissafa su har guda goma to da irin wannan dai ya kamata a samu wanda za su rubuta wani abu na mukarana a kan wannan tun da littafin gashi ya zo ƙarshe to sai littafi na sai mu tafi ga balaga ko kan أصحاب الميامين الهجاء أبياتها قاف القبول المرتجى والآل والصاب الميامين الهجاء أبياتها قاف القبول المرتجى والآل والصاب الميامين الهجاء أبياتها قاف القبول المرتجى والآل والصاب الميامين الهجاء أبياتها قاف القبول المرتجى والآل والصاب الميامين الهجاء أبياتها قاف القبول المرتجى والآل والصاب الميامين الهجاء أبياتها قاف القبول المرتجى أسمي قبالكم أتي da salami ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya ce wal'ali salati da salamun su tabbata ga iyalinsa gaba ɗaya wasahabi da sahabbansa gaba ɗaya almayamin ilhija waɗanda suke masu albarkar hankalinsu wato hankalinsu mai albarka ne hankali ne wanda ake nema hankalin da zai ɗora bawa kan ya aikata abin da zai tsira da shi wajen Allah ya amfani kansa ya amfani bayan Allah abiyatu ha baitocin wannan kasida ɗaful ƙabuli ɗari ne wanda kafi a tsarin larabci yana nufin ɗari yana nufin ɗari shi yasa kuma muna tafa'uli da wannan kafin ya zamo wato daga kabuli ne karba ya zamo wannan littafin ya samu karbuwa wajen Allah ya samu karbuwa wajen bayan Allah wanda ya karanta shi ma ya zamo ya samu karbuwar wajen Allah subhanahu wata'ala almurtaja karbar da muke kaunar samunta karbar da muke kaunar samunta to wannan dai baitin kenan a takaice saboda kure wakaci sai dai mu sake maimaita shi ko wala gashi wakacin namu ya tafi wannan littafin dai alhamdulillah yanda muka fara shi gashi Allah ya mana ni'ima mun kawo karshen sa duk da cewa karatun namu ya samu jinkiri da a tsare a tsari cewa dukkan littattafan ma guda uku tun farkon watan da ya huce ya kamata a ce da an gama da su tun da an ɗauki cewa a shekara guda za a yi ƙoƙari a gama su to amma inda aka samu wasu abubuwa shi ya kawo har gashi shi kansa wannan shine na farko a gamawar amma sai a wannan watan an samu kusan jinkirin wata biyu ko kusa da haka to ballantana kuma sauran da su har yau ma muna hanya to alhamdulillahi muna godiya dai ga Allah subhanahu wata'ala bisa ni'imar da ya mana kuma muna roƙon Allah ya amfane mu da abin da muka karanta shi kansa mai littafin Allah saka masa da alheri Allah saka masa da alheri malamanmu wanda suka koyar da mu da shehunanmu Allah saka musu da alheri Allah ya ba mu fahimta Allah ya ba mu ganewa da yadda aka tsara cewa kafin ma a hatama littafin ai ya kamata a duba shi kansa haddar da aka yi wa littafin ya take to amma kuma gashi ba tsara sosai ba ga wakacin ya ƙure sai dai yadda ake ta faɗa koyaushe shi ilimi fa a gida ake tsayawa ai ba a makaranta ba makaranta hanya kawai ake nuna wa mutum amma in ya koma shi a kansa shine zai tsaya ya kokarin bin hanya sai ya bi ta da kansa amma duk tsananin yadda aka nuna masa in bai kokarin bi ba yana nan inda yake sai ya yi kokarin bi shi yasa inda muka ta kokari a shekara guda wayannan baitutukan ɗari ko ɗari da ɗaya muga mun haddace su bai kamata don cewa mun gama ya zamo ko mun ajiye su waje ɗaya ba ehem bai kamata ya zamo mun ajiye su waje ɗaya ba wajibi ne mai ringa ƙoƙarin yanda za wannan abin da muka karanta ya zamo yana nan tare da mu ba ya zamo mun bari har ya kubuce mana ba kuma yanda tun farkon sanda aka fara karatun ake nunarwa ya kamata waɗanda duk Allah ya taimaka ya zamo suna ƙoƙarin koyarwa a samu sun buɗe wani darasi na koyar da ita kanta wannan ƙasida aƙalla ko da da yadda aka tsara tsarin bai tafi yadda ake so ba don dacen a yadda na shirya kafin ma a fara karatun sai an gama rubuta sharhi da tamarinu da sauransu a kan littafin yadda zai zamo wannan za a ringa bi to abin ya zamo wakaci yana ta tafiya kamar an fara rubutawa sai wani abin ya ɗauke hankali to an naga cewa to kun an fara din a sannan a fi samun damar rubutawar amma da abin da ya sake zamowa haka to amma dai ai yanda larabawa suke fada ma la yudraku kulluhu fa la yudraku kulluhu abinda ba za a iya samu duka ba to ba a ce kuma ai gaba daya a bari ba ai kokari a ga wanda aka samu a ciki an samu ya kamata a ce an bude irin wannan yadda za a ringa koyarwa din tunda littafin yana da albarka gashi ba yawa ne da shi ba baiti ɗari ne amma kuma abin da ya kunsa ya isa mutum ya amfani da shi a wajen li'irabi a san cewa e ya san li'irabi to a wannan kenan dacen a tsari ma na cewa idan mun hatta littattafan nan za mu tsara kamar usbu'i guda wanda wato ba karatun za a ci gaba da yi ba amma za mu ringa jin kamar kasidodi ne koko muhararori ne akan wa'yansu babobi na ilimi dangane da munasabar haka to amma kuma gashi yanda karshe wato cikawar ta zo wannan gashi an gama sauran kuma da saura da yawa shi yasa la'alla wannan tsarin sai dai mu jinkirta zuwa nan gaba yanzu dai za mu ci gaba da karatun da muke wayannan littattafan guda biyu za mu ci gaba da karasa su shi kuma wannan wanda yake an gama shi to za a sa wani a maimakonsa dangane da ilimi na larabci ko tafiya ilimi na larabci ko yaushe matsalan tayo abinda za a faɗa ma ya zamo nazmu ne ko nasuru idan nasuru ne aka faɗa ma ya za ka yi ka fara ta halilinsa me ake nema daga gare ka ka gane na nuna cewa ka san kalmomin na farko dai ana bukatar ya zamo ka san ma'anar mufradatu me ake kiran wannan ilimin ya ake kiran ilimin sanin ma'anil mufradat ma'anonin kalmomi ɗaya da suka zo a cikin magana ya ake kiran wannan ilimin to ya ake kiran ilmin mu'ujam din ko ko a ilimin da ake ma'ajim din a cikin su ya ake kira eh ilmin to amma garif sai ya keɓance a gaba ɗayansa ya ake kiransa ilmin lugati ilmin lugati na farko dai ilmin lugati shi zai nuna ma ma'anonin kalmomin ko bayan nan sai me tayo a ce ana bukatar ishtiƙaƙi ko kosa ishtiƙaƙi watakila sai a ga ai wani lokacin da farko da farko akan ajiye shi amma me sai tasrife ko bayan tasrife sannan li'irabi bayan li'irabi sai kuma ilman balaga ko ma'ani da bayan da badi idan nasuru ne wayannan za su baka dama ka gane idan ko nazmu ne fa bayan wannan kuma bayan wayannan akwai ƙarin wani shine aror ilmul aror da kafiya to da can farkon zaman mu karatun da muke na asabar da lahadi akwai littafin da aka sa masalan mun yi tasrifi ko tasrifi da shi ma aka fara to fatul arfal da ita aka fara mun yi shi ma wannan na balaga da shi aka fara a sannan an yi balaga to kuma daga baya muka sa aro to nake ganin a yanzu a maimakon wannan wanda aka sauke insha Allah ta'ala za mu sa littafi na aruru ne wato a ramiza wannan da yake dama ita baitocin nata ma ba su karasa ɗarin ba ko ɗari ba hudu ne ko ɗari ba biyu kaga ma saukin ya fi yawa kenan kwarai kwarai tun da bata kai ba ma wannan a yawa ko insha Allah ta'ala sai dan ya zamo duk abin da aka karanta ko da nazmu ne ka iya tahalilin sa cikakken tahalili cewa ga yanda ga mizanin sa ga inda kowace tafila ya kamata ta zo ta yi ga zihafin da ya shiga mata ga illar da ya shiga mata kuma ga kafiyar daman ga nau'in kafiyar da sauran shi yasa insha Allah kuma saboda sau da yawa mutane suna daukan ilimin arurin kamar ilimi ne mai wuya shi ko mai sauki ne kwarai da ilimin nahau da ilimin aruri ilimai ne wanda suke masu sauki saboda ka'idoji ne da su iyakantattu ka'idoji ne da su iyakantattu Uh, wannan bahari bahari kaza ne ya ilarsa take zama ko dai ta zamo kaza asalinta kenan asalinta kaza ne amma ta yi zihafi kaza ya shiga mata sai ta koma kaza ko zihafi kaza ta koma kaza ko illa kaza ko illa kaza iyakarsa kenan ba wani abu a ciki wanda yake mai wahala illa ganin wahalar tasa da ake hangen wahala yasa ake ganin ko mai wahala ne insha Allah ta'ala ran litinin sai mu fara ita ramiza kuma ban sani ba la'alla yadda aka dacen sanda za mu yi karatunta akwai dan wa mala walda ya fitar ya photostat to ban sani ba yanzu ko za a samu irin wannan ko da yake ba a rima daga yan uwa duk suna da majmu'u muhimmatul mutuni akwai majmu'u muhimmatul mutuni sai dai ko shi yayi nauyin dauka to in wannan na fitar wanne yafi saukin rikewa ya fi saukin rikewa Allah ya taimake mu Allah ya amfane mu da duk abin da muke karantawa Allah ya sa duk abin da muke zama khalisan liwajihi Allah ya saka magabatan mu Allah ya yi mana duk abin da ya dame mu Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya kiyaye mu ja'iha a ciki Allah ya kiyaye mu kuma a cikin ta ya kiyaye gidaddajin mu da sorayen mu a cikin ta Allah ya yi mana duk wani abin tsoro Allah ya taimaki musulunci ya taimaki musulmi a duk inda suke Allah ya ba mu shugabanni nagari Allah ya ba mu shugabanni masu adalci Allah ya sauka mana da dukkan albarko a baki ɗayan lamuran mu na albarka annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah wannan ta dan bambanta kaɗan dangane da cewa guda uku nan da muke yi dukkan su daga wani bahari ne ake yin su daga baharar rajab ita ko wannan fa daga baharar dawili ne shi yasa kaga ma ko ba komai ai mun dan samu sauyi rajaz rajaz duk da yi mana yawa da gashi yanzu an samu baharut tawili to bismillahir rahmanir rahim wali shi'ri mizanun tusamma aruru tusamma arurahu bihan naqaswar rujahanu yadarihi malfata wali shi'ri mizanun tusamma arurahu بها النقص والرجهان يدريهما الفتى وللشعر ميزان تسمى أروره بها النقص, بها النقص والرجهان يدريهما الفتى وللشعر ميزان تسمى أروره بها النقص والرجهان يدريهما الفتى وللشعر ميزان تسمى أروره بها النقص والرجهان يدريهما الفتى وللشعر ميزان تسمى أروره bihan naqsuwar rujahan ya darihi malfata a sai mai gaba ɗaya ko sa shi mai wannan littafin ana ce sunansa abdullahi asalinsa daga mutanen madina ne ko da yake sun rayu ne a andalus mutanen andalus ne sun koma andalus da zama amma asalinsu mutanen madina ne shi yasa ma ake dangana shi ake ce da shi alhazaraji yadda a nan a ƙarshe za a ji ya ce wa yasalu abdullahi zalhazaraji min mudali iha ithafahu minhu biddu'a to asalinsa wato daga ansaru ne daga mutanen madina ne amma kuma suka yi ƙaura suka koma andalus da zama kuma iyo fati hijira na da shekara 628 shi yasa an daɗe da yinsa kusan shekara 800 da wafatinsa ba ɗaya kawai ko ɗari takwas ba ɗaya da wafatinsa to yake cewa wali shi'iri mizanu akwai ma'auni ga waƙe tusamma da wannan ma'aunin na waƙan ana kiranta a rurahu a ruri ana kiranta ilimin aruri shi aruri akan sake shi a sunan yanki akan yanki na ƙasa akwai arur sunan ƙasa ne tsakanin hijaz da kuma najidu tsakanin hijaz da najidu akwai ƙasa filin ƙasa mai yawa wanda ake cewa wajen arur ana sakin arur kuma akan ilimin ma'aunin waka shi yasa akan ce ilmul arur to kuma a istilahin malaman aruri in sun ce aruri suna nufin taf'ila ta ƙarshe a shaɗari na farko na baiti shiɗira ta ƙarshe am shiɗira ta taf'ila ta ƙarshe a shaɗari na farko a baiti shi ake kira aro a istilahin malaman aruri shi yasa su arorin a wajensu sai ya zamo kamar wani abu daban su suke kiran wannan haka kamar yadda suke kiran karshen shidira ta farko ba shidira ta biyu karshen shidira ta biyu ko suna kiransa ararbu ararbu to bihan na kasuwar rujahan ana samun tawaya a cikinta shi ma'aunin ana samun kuma daɗi a ciki ana samun tawaya ana samun daɗi a cikin ma'aunin nan tawayar akwai wadda yake larabawa da suka bullo da waken nasu za su yadda da ita akwai tawayar da ba za su taba yadda da ita ba akwai tawayar da ba za su yadda da ita ba amma akwai tawayar da za su yadda da ita akwai dadin da larabawa za su yadda da shi akwai wanda ba za su yadda da shi ba to amfanin ilimin aruri ko ɗaya daga cikin amfanin ilimin aruri shine ya nunar da wanda ya karanta shi wata tawaya ce larabawa za su yadda da ita wacce ce ba za su yadda ba wanne daɗi ne larabawa za su yadda da shi wanne ne ba za su yadda da shi ba to shi ne wannan yana cikin amfanin ilimin aruri malamai da yawa sun tafi akan cewa sanin ilimin arur dinnan faru kifaya ne akan al'umman musulmi wajibi ne a cikin al'umma musulmi a samu wanda yake sun sani saboda ko ba kome idan da wani zai zo irin yadda wasu kafirai na farko suka faɗa cewa ƙur'ani waƙa ne in kuma an ce ba waƙa ba a nuna masa da ya za a nuna masa dole sai an koma ga malaman aruri ashe sanin haka dama ce ta a kare addinin musulunci duk wata hanya ko da yake za a kare za a ta kanta a kare addinin musulunci a yi faru kifaya ce akan al'umman musulmi ya zama sun sani faru kifaya ne akan al'ummar musulmi ya zama sun sani shi yasa malamai da yawa suka tafi kan cewa ilmul arur din nan dai faru kifaya ne to a yadarihi malfata wanda ya tsaya ya karanta zai gane su za a yi bayani nan gaba akan tawayar da dada da yadda kowane awo ma yake zuwa to wanda di ya karanta zai gane su shine ma'ana yadarihi malfata babban manufa a karanta wannan ilimin yadda muka sa a gaba kafin mu gama baitocin nan 96 ko 98 haddadin da aka kara a kai wanda ba na asalin mai littafin ne ba shine ya zamo duk wata kasida in dai ta larabci ce aka faɗa ga ɗaya daga cikinmu ya zamo nan take zai iya faɗin cewa ai daga ma'a daga bahari kaza ne wannan kasidar take da kuma cewa in akwai zihafai da suka shiga ga zihafin da ya shiga ko zihafi ne na wanda yake mufrade ko musdawaje ko illa ce da sauransu da sanin kafiya kowace kafiya da sanin kowace kafiya da gane tsare-tsare misali idan muka dauki ɗaya daga cikin waƙoƙin da yake sun yi shuhura a nan ƙasar ishiriniya wadda yake ita ma ai an yi ta ne daga baharu ɗawil ko illa iyaka cewa an mata ta hamisi ma amma dai baharu ɗawil ne amma muka dubi a rarban baharu ɗawil guda uku sai mu ga gaba ɗaya ishiriniya daga rarbai biyu take zuwa ba ta zo da na uku ba ko baki ɗaya haruffa ishirin da tara ba ɗaya daga ciki wanda yake an kawo a wato daga rarbi na uku shine rarbin da yake makadu'i a mahazufi rarbin da yake mahazufi na baharu dawili to amma muka dubi wutiriya wadda ita ma dai ta yi shuhura ko da yake bata kai shuhurar ishiriniya ba to ita ko sai mu ga a cikinta akwai wa'inda yake ma akwai haruffan da yake daman daga rarbin na uku shine rarbin da yake mahazufi ko akwai wanda yake kamar harafin ha'i duk daga wato rarbin mahazufi ne amma ita shiriniya sai dai ko ta zo mafa'ilun a rarrabin ko ta zo mafa'ilun bahari na farko alhamza ɗan harafi na farko alhamza mafa'ilun ya zo makabur a rarbi wanda yake makaburi kenan amma harafi na biyu fa na ba shi ko ya zo ne daga rarrabi wanda yake cikakke wanda ba a rage komai ba mafa'ilun mafa'ilun ko biyas riba nurun linubu wati la ya habu ta sharaka fi idraki darfu wal qalbu kaga fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun amma bahari na farko shi ya zo a kan fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun mafa'ilun ba mafa'ilun ba a haƙo ibadillahi bil malji wal ula nabiyun lahu a alal jinani mubawwa'u ni mubawwa'u mafa'ilun to wannan dai baitin kenan a takaice lokacin ya tafsiri mu sake maimaita shi to wani irin mu'ahari wujuba an jinkirta shi wujuban saboda labarin ya zo jari da majururi ita ko wawunta iftida'i ce kuma wannan baitin a cikinsa akwai tashbihi ko akwai tashbihi sai dai sai a fidda tashbihin gobe a kawo ko tare da baya a shi wannan baitin ba akwai tashbihi wali shiri mizanun tusamma a rurahu bihan naqasu maru jahanu ya darihi malfata akwai tashibihi a cikin ko to sai a fidda tashibihi ko a fidda lirabin baitin ma zai yi ko tusamma tusamma fi'ili ne murari mabni lil majhuli marfu'i da ramma a bakaddarawa na ibul fa'ilin mahzufi ne jawaza shine hiya hiya arura ko maf'uli na biyu ne na tusamma din shi yasa arura din maf'uli ne na biyu shi mansubi ne na farko shine ya zama na ibn fa'il wanda aka shafi eh to bihan naqasu kuma wato annaqasu din mubtada ne biha labari labari wa rujahanu shi ma wato da fi ne kan annaqasu din a yadarihi malfata kuwa wato kamar jumla ce wadda take musta'anafa jumla ce wadda take musta'anafa shi yasa ba ta da mahalli al'irabi ba na rasuwar rujanu kuwa tana da mahalli wato al'irabi wato alhali akwai tawaya akan samu tawaya a cikin ma'aunin akan samu kuma daɗin to akan samu daɗin to alhamdulillah
وأهوم الهمسة عشرة كلها تؤلف من جزئين فرعين لا سوى وأنواعه الخمسة عشرة كلها تؤلف من جزئين فرعين لا فلا باشوى shi wannan ilimi mizanu shi'iri ne ma'auni ne na wake wani shiri mizanu tusamma a rura so wa'anwa hu nau'e-nau'e da iri-iri na wake na larabci hamsa ta ashara goma sha biyar ne hulka faɗa haka nau'o'in wake na larabci goma sha biyar ne a wajen halilu halilu na ahmada wanda ya fara ajiye ilimin nan ya ce waƙoƙi na laraba wanda suka yi amfani da su gogoran goma sha biyar ne kawai amma albajirinsa a hafashu da ya zo daga baya ya ƙara bahari daya ya ce akwai wani bahari na sha shida wanda ake kiransa baharul mutadari ana kiransa kuma baharul habari shi ne na sha shida kulluha dukkan wayannan buhuran guda goma sha biyar tu'allafu ana taro ta ne min juz'aini daga juz'i biyu fara'aini wanda suke rassa latiwa ba su da na uku juz'in ko ne zama mutaharriki ne da mutaharriki ko kuma mutaharriki ne da saki yadda nan gaba za a fada harafi ne mai wasali wani mai wasalin yana binsa kamar lima lima ko kuma ya zama mutaharriki ne amma saki ne yana binsa shi ne kamar lab kamar lab to wa'annan guda biyun nan su ne duk suka haɗu suka yi duk yawan bukuran nan tambilolin da su ne suke ba da bukuran nan goma sha biyar shi halilu tsarin da ya bi tsari ne na tafila na abin da cewa ga wasali wasali ya bi shi ko ga wasali sukuni ya bi shi akwai wayansu malamai daga baya musamman yan shekarun nan da suke ganin ai da komawa aka yi tsarin makaɗi'u shi ma zai ba da abin da ake nufi har ma ya fi sauki abin da ake nufi da tsarin makaɗi'u shi ne a ce harafi ko dai ya zamo yana da ja yana da wasali kuma za a ja ma'anar za a ja shine ya kai ga sakini duk wanda yake ya kai ga sakini bayan mai wasalin sai a ce wanda wato makaɗa'i ne wanda yake dogo al-makaɗa'u dawe kenan ko kuma ya zama makaɗa'i ne wato harafin shi kaɗai bai da ja kamar bi maka daya ne tsakkar kamar fi kuwa maka da ulke da wi shi yasa wasu suke ganin ai haka ya fi saboda dacewa da yadda wani bayan su da yawa wasu lungogin da yawa ilmin abubuwan su yake cewa yana dogara bisa wannan ne ba bisa tafila ba amma da yadda shi halin ya ajiye da magabata gaba daya bisa tsarin tafila ne ba bisa tsarin makafi kuɗi ba a nan gaba za mu ga yadda ake bin kowanne daga cikin tsare-tsaren guda biyu da tsarin tafila da kuma tsarin makaɗi udan da tsarin tamilar da kuma tsarin makaɗi udan za mu ga yadda ake kowanne da wajen rubutawa da sauransu su ne yanzu mafiya lugogi na zamani musamman na turai duk a wani ilimin a su suna bin tsarin makaɗi udan a su ko wannan na larabci yadda mai ajewar ya ajiye da wanda suka zo bayansa duk akan tsarin tafi'ila ne akan tsarin tafila ne a koyaushe ne ko dai ya zamo a bisa tsarin tafila ko dai ya zamo an samu harafi mai wasali harafi mai wasali ya biyo bayansa kamar nema ko kuma ya zamo an samu harafi mai wasali amma harafi saki ne ya zo bayansa kamar lam kofi lam kofi to wannan da wannan ne suke haduwa su ba da tafila ita kuma tafila ita take ba da bahari yan buran nan su ne gaba ɗaya suka iyakance baki ɗayan wake-wake na larabci to wannan baiti kenan sai mu sake mai shashin fa'in ya ci sanin kila za sababin bada وأول نطق المرء حرف مسكى محرك فإن يأتي ثاني قيل ذا سبب بدا wa awwalu nurqil mar'i harfun muharrakun fa in yati sanin kila za sababun bada wa awwalu nurqil mar'i harfun muharrakun fa in yati sanin kila za sababun bada sai mi gaba da wa awwalu nurqil mar'i shi dai a tsarin zance na larabci farkon abinda mutum zai iya faɗa harfin muharrakun harafi mai wasali ba sake ne ba tsarin zance na larabci ba a farawa da sake ne ba a farawa da harafi wanda yake ɗaurarre a tsarin zance na larabci wanda za a fara da shi dole sai wanda yake mai wasali a iya cewa ba ko la ko ki ko mi da sauransu da duk wannan an faɗi harafi ne mai wasali ta in ya ati sa ne idan bayan faɗan na farko kuma ya zo da na biyu kila sai a ce in aka haɗa harufan nan guda biyu za wannan haɗa harufan nan guda biyu sababu shi ake kiransa sababu shi ne ake kiransa sababu bada da yake ya bayyana da harufa guda biyu suka haɗu shi ake kira sababu sai dai sababin yadda nan gaba za mu ji iri biyu ne akwai sababul hafif shi ne in ya zama harafi na biyar ɗaurarre ne kamar lam ko kat ko ma an samu me an samu sababu hafif in ko ya zama a mai wasali ne shi ma na biyar da farkon da wasali na biyar ma da wasali sai a ce sababu sakil kenan an samu sababu sakil ko yaushe Uh, wato daga sababin nan ne ake hadawa a samu na biyu shine wata a tada taf'ila duk wata taf'ila da ake gina bahuru shiri a kai ta zo ne daga asbabu da autadu sababi dai shine haruffa biyu su haɗu ga wannan ga wannan uh, iri biyu ne idan na biyu ya zamo saki ne sababu hafif kenan in na biyu kuma ya zamo mai wasali ne to sababu sakil kamar lima lima a lima ko ara duk wanda sababu ne wanda yake sakili a koyaushe a tsarin tafila a tsarin tafila irin ta ta malamuri irin ta malam halil da sauran malaman arore da suka gabata idan za a rubuta harafi wanda yake mai wasali ana rubuta dogon zane ne haka kamar alifi shi yasa misali za a rubuta kat za a rubuta haka ne saboda harafi na farko mai wasali ne harafi na biyu sakini ne in ko za a rubuta lima to za a rubuta kamar alifai ne guda biyu shi ne tsarin tafila kenan shi ne tsarin tafila kenan akwai tsarin matsadu wanda aka faɗa cewa mafi yawa a wa'insu na zamani irinsa suke bi saboda gado ko da turawa a ilimin arorinsu wake-wakensu irin wanda suke bi shi tsarin makaɗo ne duk wani harafi wanda yake baja bai ɗauri wani ba to ka tashi rubuta shi sai ka rubuta shi haka a ɗaure wanda yake koya ja sai ka rubuta shi haka da tsaro a kwance shi yasa a tsarin tafila in za a rubuta laƙat aka za a rubuta amma a tsarin makaru in za a rubuta laƙat aka to za a rubuta amma a tsarin makaɗa ta faɗi ko fa ita wannan ba ɗauri fa'olin kenan bambancin yadda ake rubutawa kenan shi dai wannan shi ne wanda aka sani a wajenmu wannan abu ne wanda yake sabo kamar kwaikwayo ne na tsarin wa'yansu akwai wani malami da aka yi a nisa ibrahim anis wanda ya kokari cewa ya kamata ya ma gaba daya a rurin a koma rubuta shi ka allah nizamin makaɗe to amma ya daɗe dai yana bincike amma bai kai ga wani abu wanda za a dogara da shi ba to Uh, wannan kenan wannan dai baitin kenan cewa koyaushe magana in mutum zai fara yana farawa ne da mutaharriki a tsarin zance na larabci to in bayan mutaharikin aka kawo wani kuma to an samu sababu kenan in wanda aka kawo na biyu mai wasali ne sai a ce an samu sababu sakin kamar lima ko ara in ko saki ni ne shi na biyun sai a ce an samu sababu hafif kamar kat ko lam ko ma a nan a ilimin aruri wasali duk wasali ne ya kamata a gane a ilimin aruri wasali duk wasali ne da rufa da fata da kasara duk wasali ne ba ruwan malamin aruri da cewa akwai bambanci tsakaninsu a saki ne ko ɗauri shine ɗauri da ɗaurin da yake na madda ne kamar ma da ɗauri ɗaurare haka kamar kad duk ɗaya ne a wajensa da kad da ma duk ɗaya ne saboda inda a tsarin kawo wazani ne awo na baiti inda duk ma take in ka ɗauke ka sa kad sai ka ji awon bai kare ba ma'ana ce kuma wannan ta iya zamo ba ma'ana amma dan dai dangane da awo wannan bai kare ba inda duk ma take in ka ɗauke ka sa kad sai ka ji ta yi daidai wa hakanan inda fata take kasa ramma ko kasa kisra duk ɗaya ne ba wani bambanci a ciki a wajen ilimin arori to wannan kenan sai mu sake maimaita baita dukansa wannan baitin da muka karanta yanzu inda an gaya ake rubutawa inda ake rubutawa duk a tsarin tafila duk harafin da yake mai wasali za a rubuta shi kamar alif ne a tsarin wanda kuma yake saki ne ɗaurarre ko jansa aka yi za a rubuta shi da'ira ne to wannan baitin shi kadai wa awwalu nurqil mar'i harfin muharrakun dinnan a rubuto shi a tsarin tafila sannan kuma wanda ya san yadda aka nizamu takadi dinnan shi ku a rubuto shi kuma a shi ma nizamu takadi sai a raga sai a ba ai shadda duk inda ta zo dauri ne dauri ne awwalu awwalu wawi ne na farko ɗaurarre sannan kuma wani wawi mai fataha kaga an sami waubi ne a wajen shi yasa da nan sai a rubuta shi ai guda biyu duk inda yake shadda harafi biyu ne eh fa awwalu awwalu din nan harafi biyu ne waune guda biyu na farko sakini na biyu kuwa mai fataha ko mai wasali kenan to mata yaskun wa illa faridduhu وقل وتدع وقل وتدع إن زدت حرفا بلم ترى خفيف متى يسكن وإلا فرده وقل وتدع إن زدت حرفا بلم ترى خفيف متى يسكن وإلا فرده وقل وتدع إن زدت حرفا بلم ترى خفيف متى يسكن وإلا فرده وقل وتدع إن زدت حرفا بلم ترى خفيف متى يسكن وإلا فرده وقل وتدن إذ زدت حرفا بلمترا خفيف متى يسكن وإلا فرده وقل وتدن إن زدت حرفا بلمترا تسمي قبادا a baya cewa wa'awwalu nurqil mar'i farkon abin da mutum zai fara fada in dai zai magana harfun muharrakun zai fara ne da harafi wanda yake mai wasali to fa in ya ci sani in bayan nan ya ƙara wani harafi kila sai a ce za wannan sababu sababi ne bada da ya bayyana to shi sababin iri biyu ne hafifin akwai sababul hafif mata yaskun in ya zamo harafin da aka kara harafin da ya zo na biyu mai sukuni ne kamar lam to wannan sababu hafif ne saboda lam lami da farko mai wasali ne amma mimi da aka kara shi ko sakini ne lam an samu sababu hafif ko kad ko fi ko min duk wa'annan misalai ne na abin da ake kira sababu hafiz wa'illa idan ko ya zamo shi na din mai wasali ne faridduhu to sai a kira shi kishiyar hafifin wato saƙili sai a ce sababu saƙil ne idan ya zamo shi na biyun harafi na biyun da aka ƙara shi ma yana da nasa wasalin ba ɗaurarre ne ba kamar lima lima wannan sababu sa'il ne lam sababu hafif lima kuwa sababu sa'il ne ko ara ara tudu wannan misali ne na sababu wanda yake saƙi ne roƙul za ka ce watadu an samu watadu in zitta harfan idan ka ƙara harafi kan guda biyu in bayan guda biyun kuma sai ka ƙara wani harafi to sai a ce an samu watadu ana cewa watadu ana cewa watidu watadu ko watidu turke da ake ɗaure igiya ko ake ɗaure dabba a jiki turke shi ake kira watadu ko watidu da kasarar ta ko da fatata duk ɗaya ne ko watadu ko watidu alam naj'al al-ara autada autadu jam'i ne na watadu ko ko watidu to bilamtira ba kokonto akan wannan wannan magana da aka faɗa ba kokonto a ciki inda an ƙara harafi ya kai harafi uku to za a yi kiransa watadu sai dai shi ma da nan gaba za mu ji watadin iri biyu ne akwai watadul majmu akwai watadul mafruqu to za a yi bayani a kansu nan gaba yanzu dai mun samu sabab guda biyu da sababu hafif da kuma sababu saqil sababu hafif da kuma sababu saqil misali kamar inda aka ga tafila ta zo mafa ilun to za a ce mafa an samu menene watadu tunda harafi uku ne amma ifa sababu hafif nun shi ma sababu hafifin ne sababu hafifin ne aka samu kamar misali ko aka ce mutafa mutafa ilun to shi muta ne aka samu sababu sakil da kuma fa sababu hafif ilun fa watadu ne ya sa muta fa'ilun sababai ne guda biyu da farko sannan sai watadu a ƙarshe kamar fa'ulun fa fa'ulun watadu ne da farko sannan sai sabab hafifu to koyaushe dai daga wannan ne ake rakaba komi daga wannan ne ake rakaba duk wata taf'ila kuma nan gaba za mu ji adadin taf'ilolin ma gaba ɗayansu guda nawa ne sai mu sake maimaita wannan baitin take koya za a rubuta shi bisa cewa wa awwalu nudqil mar'i wa misali wa tunda mai wasali ne in rubutun tafila ne za a rubuta shi kamar alifi au shi kuma shi ma dai za a rubuta shi kamar alifi wawun da ya daura kuwa au za a rubuta shi zai dauri da'ira wa wa au wa shi ma wannan wawun za a rubuta kamar alifi lu shi ma dai haka nudu kil mar i har kun mu sakka nun aka za a rubuta shaɗara ta farko shi yasa muna da harufa guda nawa kenan masu wasali a shaɗara ta farko muna da sha hudu ko sakinan kuma guda nawa daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas muna da takwas ko ya mu ishirin da biyu kenan a tafila tamu asalin baharin idan da za mu rubuta shi asali sai ya zamo kenan harafi nawa ne ya tsara kaga shi asalin baharin da ya fa'ulun mafa'ilun fa'ulun ma fa yi nun fa'u nun ma fa i nun haka yake zuwa ko tunda koyaushe dai yana zuwa makaburi a arorinsa to harafi nawa kenan ya saraya kaga a wannan asalin yadda tafila take muna da mai wasali daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu ba wani mai wasali da ya sarai ko to amma sakini fa wanda yake sakini nawa ne muke da shi asali daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara shi yasa ɗaya ya sarai a nan fa'ulun ne amma sai koma fa'ulu fa'ulu wanda suka san aruriya ake cewa da irin wannan kabaru ko kabaru ake kiransa saboda an shafe na biyar ne sakin amma idan da tsarin tafila ne za mu rubuta za mu sa wato wa au wa lu lu hudu kil mar i har kun mu sat ka nun a tsarin rubutun tafila ke am takadi a tsarin takadi kenan saboda duk wanda yake ya ɗauri wani za mu rubuta shi ja wanda yake ko bai ɗauri wani ba shi kenan wato shine makadayi kasiri don suna cewa makadayi iri biyu ne akwai makadayi dawili shine wanda ya ɗauri wani akwai kuma makadayi kasiri shine wanda bai ɗauri wani ba to wannan dai shidira ta farko kenan amma sai a bar shidira ta biyun kenan ga kowa ya rubutu ko fa in ya ci sanin kila za sababin bada fa in ya ci sanin kila za sababin bada to sai kuma magana da ake akan bismillahir rahmanir rahim wadda aka ce ai akwai matsaloli da yake ta kunsa misali daga ilmul ma'ani ko ilmul bayan to har da ilmin nahawu ma abin dubawa nan shine ita kanta bismillahir rahmanir rahim harufa a kalmomi nawa ce ga bade da farko ga ismi ga kuma allahi ga arrahmani ga kuma arrahimi kalmomi ne guda biyar ko to ba mu tasirifi ba mu kyale magana akan tasirifi ne asalin wani ne a ciki wannan kalmomin guda biyar tasirifi ke shigawa wani ne ba ya shigawa amma mu fara daga nahawu masala ita dai bismillahir rahmanir rahim yanda take haka ai jumla ce to amma jumla wata iri wajen malaman basra suka ce jumla ce wadda take ismiya jumla ce ismiya saboda daga nan ne za mu fara gane ta ina za mu bullo mata a ilmul ma'ani sai mun fara ta nahau tunda koyaushe ilmin balaga yana zuwa ne bayan nahau to a wajen malaman basara bismillahir rahmanir rahim jumla ce wadda take fi'iliya am jumla ce wadda take ismiya shi yasa a wajen su kamar ka ce bismillahir rahmanir rahim ibtida'i an shafe mubtada ne aka shafe ma labarin aka ban muta'allikinsa ibtida'i hasilu ko ka'inun bismillahir rahmanir rahim to aka shafe ibtida'i din mubtada da kuma shi abinda jari da majururin ya rataye da shi wanda shine labari shine ka'inun ko hasilu to wannan dai kaddarawa kenan a takaice ko da yake wajen wasu malaman suka ce ko yaushe ko da a wajen malaman basira ko da za a bi tsarin nahu na malaman basira in an tashi a kaddara abin da ya fi dacewa da wajen ya fi kamar a nan misali in karatu za ka yi ka ce bismillahir rahmanir rahim kamar ka ce qira'ati hasilatun bismillahir rahmanir rahim idan shiga gida za ka yi kace bismillahir rahmanir rahim kamar kace da huli hasilun bismillahir rahmanir rahim suka ce ko ina dai a kaddara abin da ya dace wannan ba magana ce ta nahawu ba tunda dai abin da dai za a kaddara mubtada ne da kuma labarin sa shi wannan bismillahir rahmanir rahim ya rataye ne da shi wajen malaman kufafa suka ce abin da aka sha a jumla ce fi'iliya a wajen malaman kufa bismillahir rahmanir rahim jumla ce fi'iliya an shafe fi'ilin ne tare da fa'ilin kamar ka ce bismillahir rahmanir rahimi ibtada'atu ko bismillahir rahmanir rahimi qara'atu ko kuma ma a qara'u wayansu suka ce ma a kaddara murari iyafi da kaddara mari a wajen bismillahir rahmanir rahimi a qara'u ko bismillahir rahmanir rahimi usalli to sai aka shafe fi'ilin tare da fa'ilinsa a ilimin balaga ya ake kiran wannan an shafe me musnadu da musnadu ilaihi gaba ɗaya ko an shafe musnadu an ma shafe musnadu ilaihi to rana sai mu duba babin shafewa sannan kuma shi kansa wanda aka shafe ɗin an gabatar da muta'allikinsa me ake kiran gabatar da wannan muta'allikin da aka gabatar da bismillahir rahmanir rahim me ake kiransa a ilimin balaga takadimi to yana fa'idantar da me hasaru shi yasa kenan ashe akwai hasaru kenan to kuma sannan misali akwai babin idinabi ko to akwai kuma babin insha'i to shi in an ce a ibtida'i hasilun bismillahir rahmanir rahimi ya zama kamar habaru ne to amma habaru din ta ya zamo an kawo shi ana nufin insha'i ko sai ya zamo habaru ne da aka kawo insha'i kamar wajen malaman kufa masu da suka ce fi'ili ne za a kaddara kaga ya mafi kusa da insha'i a ko da dai labari amma ya fi kusa da insha'i to shi ma nan sai a duba babin insha'i a nan me yasa inda za a kawo insha'i aka kawo habaru summa mawqi'al insha'i kad ya qawl habaru littafa'uli wal hirsi aw bi aksiza ta'ammali to kuma shi kansa ismi din wa'yansu suka ce wato daɗi ne inda za a ce ne billahi in abtadu billahi ina farawa da taimakon ubangiji amma aka kawo ismu kamar sila to in an faɗi cewa daɗi ne an samu mai kenan eh idinabi an samu idinabi to kuma lahi aka sake aka kawo mishi na'ati arrahmani da arrahimi aka kawo masa na'ati yanda aka faɗa misali a babin musnadu ilai cewa akan masa sufa dan dalilan ne to amma nan ba wai ya shafi musnadu ilaihi kawai ba ko da ba musnadu ilaihi ba akan masa sifa dan irin wa'annan dalilan amma musnadu ilaihi aka aka ce me dalilan da suka sa ake kawo sifa eh tabi'i ne ko wal wasfu sai ne wal madahi wata to wannan a kawo sufar a nan sai a duba a ga me yasa aka kawo ta ta'ayini ne ko ko yabo ko ta hasisi a to duk wannan magana ce ta ilmul ma'ani wanda take akan bismillah sannan shi ma ilmul bayan yana tasa maganar kowace kalma a cikin kalmomin nan guda biyar za a bincika a ga an yi amfani da ita ne a hakika ko a majazi an yi amfani da ita ne a hakikarta ko a majazinta bar an yi amfani da ita ne a hakika ko a majazi ismi an yi amfani da shi a hakika ko a majazi allahi haka arrahmani haka arrahimi to duk wannan magana ce ta ilmul bayani to wannan kamar matashiya ce dai akan maganar da take cikin ita bismillah yanda malamai suke faɗa wajen li'irabin bismillah kawai ta fuskar nahawu akwai fuskoki tara akwai fuskoki tara ta yi mata li'irabi to amma abin yi Allah fuska uku daga fuskokin da za a ba a yi li'irabin bismillah ko kai ya zama mun yi nisa a nahawu kuma amma bismillah ma ba mu iya li'irabin ta ba kaga tafiyar tana ba ta ko ina ba ko to alhamdulillah Allah ya ba mu fahimta Allah ya ba mu ganewa Allah ya a ce wata dindin ya fi da da maimakon a rafa an shi a nasarce shi bisa cewa kaɗa ƙuli ne da gara a bai shi cewa zulmace maƙuliya zulmace gaba ɗaya a mahallin nasu ba wa kul haza wa tadun ko kuma wa tadun to haza wa tadun ɗin shi ne maƙuli mun fara ilimin aruri ya kamata mu sanya ake kitabatul aruriyat al-kitabatul aruriyat rubutu na ilimin aruri wanda shi rubutu ne tsarinsa ba yana bin tsarin rubutunmu ba misali a wannan baitin wa awwalu nurqil mar'i harfun muharraku wa awwalu nurqil mar'i harfun muharraku harufa nawa za a rubuta a tsarin rubutunmu za a rubuta wau na farko sai alif wanda yake da alhamza a kai sai wani wau din mai shadda sai lam lam ara wanda ita wannan ma za a rubuta ta lam ara saboda a nuna karshen kalma ne sai kuma nut'i nuni da da'i da kafi wanda shi ma kafin yankakke ne wato kaho ne sai kuma alif da lam sai mun mimi sai ra sai alhamza nurqil mar'i sai kuma ha'i da ra sai fa ita kadai harfun sai kuma mimi sai ha'i sai ra mai shadda sai kafi to tsarin yadda yake kenan a rubuce amma wannan ba kitabatul aruriya ba ce saboda ko yaushe a ita kitabatul aruriyatu duk wani kalma duk wani harafi da za a faɗa sai an fito da shi ba shadda a kitabatul aruriya duk inda yake shadda sai a bayyana harafin kamar misali wannan wa'awwalu wawun a maimakon ai guda ɗaya ai shadda guda biyu za a yi ɗaya na farko ɗaurarre ne alhamza ta ɗaure shi wa'aw wa'aw sannan kuma wani wawun mai fataha wa'awwalu kamar duk abin da za a faɗa kenan duk harafin da za a faɗa sai an rubuta shi ba a isuwa da cewa a yi shadda harafin kuma duk da ba za a faɗe shi ba to ba a rubuta shi shi yasa kamar wannan nut mar'i a yanda yake a rubuce ga nuni ga ɗa'i ga ƙafi yankake wato ƙaho sai kuma alif da lam to amma alifin nan ba faɗarsa ake ba nurƙil mar'i kafin ne yake ɗaurin lam ɗin don an zo nan alifin samsam ba sai an rubuta shi ba eh shi yasa a ma iya haɗa kafin da lam ɗin nurƙil mar'i harfin muharraku harfun shi kuma wannan tanwini shi ma tanwini nuni ce wadda ake ɗaurinta shi yasa nan ba za a rubuta faɗuwar ba za a rubuta nunin ne harfun haka muharrakun ra guda biyu za a yi da ɗaya wadda take sake na sai kuma mai fataha muharrakun shi ma kafin wannan na ƙarshe zai ɗauri nuni harfin muharrakun a koyaushe wannan baharin mun san a baharu ɗawili ne ko aka yi wannan ƙasida shi baharu ɗawili in ya zo lafiya lau haruffa a cikinsa masu wasali guda nawa ne a kowane shidira in ya zo lafiya lau wani zihafi bai shiga masa ba haruffa masu wasali a cikinsa guda nawa ne a kowata shidira a ba baki ɗan haruffansa ba waɗanda dai suke da wasali guda nawa ne kamar misali a nan wa na farko mai wasali au a tana da wasali lu sai nuni nu sai kafi ki sai mimi mar ma sai alhamza i sai ha sai fa sai mimi sai ha'i sai ra sai kaula sanko wa ab wa lu nu il mar i har kun mu har ra kun koyaushe wasali nawa ne muna da wasali goma sha hudu ne a ciki wasali goma sha hudu ne amma wanda yake sake ne fa guda nawa ne wanda yake sake ne guda nawa ne wa'au fa'ulun fa'ulun a wannan tafila ta farko muna da guda biyu wanda yake sake ne ko da wawi da nuni in sun zo lafiya lau in ba taba ɗaya daga cikinsu ba shi dai wawun mun san ba a taba shi fa'u ko yaushe wawun nan yana nan tunda ba zihafin da zai taba shi zihafi yana shigarwa sababi ne fa'u ko ba sababi ba ne watadu ne wanda yake za mu ji cewa majmu'i ne watadul majmu'u ne shi yasa nan wawun ba a taba shi amma lun wannan nunin ana taba shi ana shafe shi saboda sababi ne na biyu ne na sababi da shafe shi a ake kiransa tsabaru ake kiransa kama a wannan wa'awwa wa'awwa tsabaru ya arko saboda ba a ce wa'awwa wa'awwan ko wa'awwa ba wa'awwa fa'ulu fa'ulu an shafe sake ne ko Uh, to a fa'ulin dai muna da guda biyu wanda suke masu sukuni ko harafi biyu masu sukuni to fa'ulin dinnan kuma guda nawa ne guda biyu ne a ciki ko a shaɗara ɗaya muna magana akan shaɗara ɗaya a shaɗara ɗaya dai muna da fa'ulin guda biyu shi yasa masu sukuni hudu kenan ko sai kuma ɗaya taf'ilar mai bakwan ita ce mafa'ilun mafa'ilun shi kuma sakini nawa ne a ciki guda uku ne ko ga alifi na farko ga ya gano ne sai dai koyaushe mafa'ilin wadda yake ta zo a arura wajibi ne a mata kabaru ba ta zuwa mafa'ilun sai dai mafa'ilun mafa'ilun shi yasa muna da masu sukuni a nan guda biyar kenan ko ga uku a mafa'ilun ta farko wadda ba ta zo a arur ba ga kuma guda biyu a wadda yake ta zo a ruf mun sami guda tara kenan gaba ɗaya ko a fa'ulun guda biyu kowanne yana da biyu hudu kenan mafa'ilun kuma da mafa'ilun guda biyar in an hada tara kenan ashe koyaushe a taf'ila ta farko hatta shi baharu dawili in dai ba abin da ya shiga sai illa wannan kabur wanda yake wajibi ne za mu samu harafi mai wasali guda goma sha hudu za mu samu kuma wanda yake sakini guda tara eh, za mu samu sakini guda tara amma lokacin sakinin yakan ragu yakan ragu ƙarshen raguwarsa nawa ne in ya gama raguwar in ya kai ƙarshen raguwa ya kai guda nawa a ciki zihafai nawa ne suke halatta a cikin shi baharu ɗawai ko da dai nan gaba za mu zo ga wannan za a ƙara tafsili amma misali fa'ulun ta farko a iya mata zihafin kabaru ta koma fa'ulu mafa'ilun mafa'ilun ta farko a iya mata ɗaya daga guda biyu ko a yi mata kabaru a shafe al'iyar ko kuma a yi mata kafu amma dai ba dama a ce sun haɗu saboda yadda nan gaba za mu je akwai mu'aƙaba a cikinsu bayan da za a ce sun haɗu a iya cewa mafa'ilun ko a ce mafa'ilu amma ba dama a ce mafa'ilu mafa'ilu ba ta halatta a wannan baharun ɗawele a mu'aƙaba ba ta ba ta zuwa ya zamo an shafe na biyar da na bakwai a tafila ɗaya in an shafe na biyar dole a ban na bakwai in an shafe na bakwai dole a ban na biyar sannan fa'ulu ta biyu ita ma a iya mata a kabaru ya zama an shafe harufa uku kenan masu sukuni ko ya zama masu sukunin tara sun dawo nawa sun ka dawo shida kenan ko ta yi su dawo shida ƙarshen raguwarsu kenan su masu sukunin amma baki ɗayan masu wasali na baharu ɗawil guda goma sha hudu ɗin nan ba a taɓa su in ba a hali ɗaya ba a hali ɗaya ne kawai akan taɓa su shine zihafin da ake kan illa illa da ake kiranta harmu harmu ana iya shafe harafi na farko mafa'ilun fa'ulun ta koma ulun ulun ulun a shafe far an yi harmu wannan ba zihafi ba ne illa ce yayan tana cikin ilatun na kasi shi yasa in ba a nan ba duk harufan nan goma sha hudu masu wasali ba yanda za a yi kaga sun tabu kuma shi harmu din nan da wuya ya zo ma da wuya ya zo mafiwa inda ake yin sa sai in a farkon kasida don wani dalili ta yi mawaƙi farkon kasidarsa baiti na farko ya masa harmu misali akwai baitin antara antara antara tulfahal a mawaƙin nan kuma wanda yake gwarzo wanda ya shuhura kwarai da yake cewa lillahi aina mara'a misla malikin lillahi aina mara'a misla malikin wannan wani bahari ne baru ɗaweli ne amma me ya faru ya shafe far ta farko sai ya koma lil la lun ulun a maimakon fa'ulun lilla ke aina man mafa'ilun ra'amis fa'ulun lamalikin mafa'ilun a wannan yi masa harmu saboda ya nuna kamar soso zuciyarsa da cewa an kashe maliku cewa da cewa an kashe maliku wanda yake yabo a kasida ya nuna sosuwar zuciyarsa sai mai ya harmu a maimakon ya kawo fa'ulun ya kawo ulun ulun ya yi harmu kenan ko kamar mutanabbi a wata kasida da yana gaida saifu daula kan mutuwar babban bawansa ya mako yake cewa la ya bu'udillahu al-amira fa la yuhzinillahu al-amira fa innani la yuhzinillahu al-amira la yuhu ulun ulun shi ma dan ya nuna ta'assurinsa da mutuwar ya mako wanda ya jawo saifu daulati ya damu لا يهزن الله الأمير فإنني لآهز من هالاته بنسيبي to wannan kenan shi yasa koyaushe idan aka yi tafilin aka rubuta baro da tsarin tafila ka wanda duk ya rubuta ya tsaya ya lissafa harafin duk da ya samu mai wasali a kowane shaɗari zai ga sun kai sha hudu in dai ba wannan harmin da aka faɗa yanzu ne ya afku a ciki ba zai ga lalle ya kai sha hudu shi kuma mai sukuni a shiɗira ta farko in dai ba inda yake an yi tasiri'i ba ɗarkari ya kai tara sai dai in an yi tasiri'insa zai iya kaiwa goma inda yake ya zo mafa'ilun a sadira farko saboda baiti ne na farko ana son a rorin ya bi tabararrabin a wannan wajen to irin wannan yakan zo kaɗan to amma in ba nan ba ƙarƙari wanda yake mai sukuni ɗaurarre ya zamo tara kuma ya gama raguwa ya tsaya shida baya raguwa daga shida kamar yadda baya haura tara shi yasa in ya ga ya samu harufa masu wasali sun haura tara to inda ba tasiri'in nan ba ya nuna cewa yadda ya yi tafilin yadda ya yi kad'un nasa ya yi ba ya yi yadda ya wato ya bi tafilar ya yi ba daidai ba ko yaushe mai wasali guda goma sha hudu ne saki ne kuma a shidira ta farko guda tara a shidira ta biyu kuwa shaɗari na biyu ko a baiti to wannan sa iya kaiwa goma su wanda suke sakinan amma shi ma sa iya raguwa su dawo har shida daga goma zuwa in sun yi ƙasa su dawo shida amma dai masu wasalin ko a shidira ta biyu iyakarsu guda goma sha hudun nan guda goma sha hudun nan to wannan kenan kuma kama a tsarin takadi'i fa misali baharu ɗawil makaɗa'i guda nawa ne a kowane shaɗari makaɗa'i guda nawa ne a kowane shaɗari misali fa makaɗa'i ɗaya ne u makaɗa'i ɗaya ne lun makaɗa'i ɗaya ne ma makadayi ɗaya ne fa makadayi ɗaya ne i makadayi ɗaya ne lun makadayi ɗaya ne an sami guda nawa kenan an sami guda bakwai ko to in aka sake maimaita fa'ulun mafa'ilun za a sake samun bakwai shi yasa makadayi koyaushe guda goma sha hudu ake samu ana samun makadayi guda goma sha hudu ne ahan fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun ita ilun da inda aka ce ilun da inda aka ce ilun duk dai matsayi biyu ne illa iyaka in an ce ilun an samu makadayi ne ɗawili guda biyu amma an ce ilun an samu makadayi guda biyu amma na farkon kasiri na biyun wanda yake ɗawili ko shi yasa ba wani bambanci a ciki a koyaushe makadayi guda goma sha hudu ne ake samu ana samun makadayi goma sha hudu ne idan lami lafiya ne ba abin da ya afku in a shidira ta farko ce tunda dai kabur wannan dole ne ya shiga mata to amma wanda yake zai iya zamowa ɗawili a ciki fa akwai u akwai lun akwai fa akwai i akwai lun a guda biyar kenan sannan kuma akwai guda hudu a u da kuma lun da fa da lun guda hudu kenan ya zama an hada guda biyar guda hudu guda tara wayanda suke dogaye guda tara wanda suke gajerai guda biyar kenan tunda an ce guda goma sha hudu ne gaba ɗaya ko zai zamo idan ba wani zihafi da ya shiga koyaushe za a samu ɗawili makadayi wanda yake ɗawili guda tara wanda shiɗira ta farko wanda yake kasiri kuwa guda biyar ya haɗu kenan ya zama goma sha hudu daman makadai goma sha biyu ne fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun amma a sidira ta biyu a shaɗari na biyu na bahar ɗawili shi wannan tayu ya zamo wanda suke dogayen su ƙari da ɗaya a maimakon tara ya zamo goma shi ne inda yake mafa'ilun ta ƙarshe yake ta zo ita ma mafa'ilun ɗin ehen to sai ya zama guda goma ne amma wannan ƙasiran sai su dawo guda hudu kenan na fa sai kuma ma sai ɗaya fa sai ɗaya ma ɗin guda hudu kenan waɗanda suke kasire daman koyaushe a farkon tafilan ne a tsarin bahar da wil makadayi kasiri yake zuwa a tsakiya inda ba abin da ya samu makadayi da wili ne fa tsan ulun fa'ilun da tsakiyar da ƙarshe duk makadayi ɗawili ne yake zuwa in ba abin da ya samu amma a farkon ne yake kasiri zai zo to shi yasa a shaɗari na biyu za a ga inda lafiya launi za a ga guda hudu kasirai guda goma ko ɗawilai a tsarin takadi'i kenan a shi yasa duk sanda aka yi takadi'in baitin bahar ɗawil ya zamo daga bahar ɗawili ne ana sa ran a shaɗari na farko a shaɗari na farko a samu makaɗi waɗanda suke ɗawilai guda tara ɗasirai guda biyar ko da yake ta yiwu in zihafai suka ƙara shiga ƙasiran su ƙara yawa ɗawilan kuma ya zamo sun ragu ko yaushe dai wayannan a wato makaɗin guda goma sha hudu ne tayu kasiran su karu idan misali kama a wannan baitin fa'ulu kaga nan wani makadayin kasiri ya karu da wili ya ragu kenan to yanda a mafa'ilun ta biyu ma an ce mafa'ilun sai ya zama kasiri ɗaya ya karu ɗawili ɗaya ya ragu haka fa'ulun ta biyu ita ma idan da mata gaburu wanda yake ɗawili ya ragu kasiri ya karu hansu ya sa ta ya zama an samu guda uku sun karu a cikin kasiran su kai takwas kenan a sidira ta farko ɗawilan kuma a rage uku a cikin taran su dawo shida yayan sa iya dawowa shida a sutura ta farko koyaushe kula da wannan yana da amfani wajen yin takadiyya yayan saboda ka san dai ga iyaka yawan abin da za ka samu to in kai kaga ba su kai ba ko sun fi ya nuna cewa a wajen yadda kai din an sami kuskure sai mu sake maimaita baitocin domin mu kara wanda za mu kara ayyuku sammi bi majmu'in fa'al wa bi riddihi ka fa'alin wa min jinsaihi mal juz'u qad ata wa sammi bi majmu'in fa'al wa bi riddihi ka fa'alin wa min jinsaihi mal juz'u qad ata wa sammi bi majmu'in fa'al wa bi riddihi ka fa'alin wa min jinsaihi mal juz'u qad ata wa sammi بمجموع فعل وبرده كفعل ومن جنسيهما الجزء قد أتى سيمي قبالكم a baya cewa idan ka ƙara harafi ɗaya akan haruffa guda biyu da aka ambata wanda aka ce in ya kama gana ka harafi biyu ne dai za a ce an samu sabab sai dai idan na farkon mai wasali ne na biyun ko saki ne sai a ce an samu sababu hafi in ko dukkansu guda biyun masu wasali ne sai a ce an samu sababu sake to aka ce in kuma an ka kara harafi wa kul watadun in zitta harfan bilamtira ka ce ka samu watadu kenan in ka kara harafi ya kai harafi uku to an samu watadu to watadu din nan ai ribi ne domin ta yi da farko sai da ka faɗi wato sabab sakil ne sai kuma ka ƙara harafi wanda yake saki ne kamar liman lima lima sababu sakil ne in ka ƙara nuni ko ya zamo liman to wannan ya zamo watadul majmu'u shi ake kira alwatadul majmu'u watadul majmu'u shine duk inda yake harafi uku sun haɗu amma zama guda biyu na farko masu wasali ne ɗaya na ƙarshe shine wanda yake ɗaurarre saki ne to an samu wata majmu'u kamar liman ko laƙat laƙat ko ala ko ila duk wannan masal ne misalai ne na watadul majmu'u ala watadul majmu'u ila haka laƙat haka liman watadul majmu'u ne shi ne ce wasanmi bi majmu'in fa'al ka ambaci fa'al abinda yake ya zo kamar fa'al bi majmu'in da cewa shi ake kira watadul majmu'u wai bi riddihi ka fa'al wanda ko ya zamo sai da ka fara faɗar sababu hafi sannan ka ƙara harafi ɗaya a ƙarshe mai wasali to wannan sunansa kishiyar majmu'i shine mafaruki watadul mafaruku ko shine wanda yake ya zo kamar fa'alu ko zaharu zaharu ko inda inda misali ne na wata wanda yake mafuruki ko qablu ko ba'adu qabalu ko ba'adu duk misalai ne na watadul wanda yake mafaruki wa min jinsaihi mal juz'u qad ata daga jinsin abin nan guda biyu wato da sababu da watadu shine ake samun juz'i na taf'ila duk wani juz'i na taf'ila ko dai ya zamo sababu ko ya zamo watadu kuma sababin ta ya zamo sababu hafif ko sabab sagil haka nan watadun ta ya zamo watadul majmu ko watadul mafruq yadda nan gaba za mu ji duk guda goman duk tafiloli guda goma da ake amfani da su a baharul dawili gaba ɗayansu daga sababi ne da watadu suka haɗu shi yasa mun gane wa'annan guda biyun wato ya zamo mizami gini bisa harsashi cikakke kenan misali a duk tafilolin goma muka ɗauki fa'olin ɗinnan wadda ita ce kamar ta farko za mu ga tara kaba ne daga fa'u wanda yake watadul majmu da kuma lun wanda yake sabab hafiz to mafa'ilun fa mafa watadul majmu'u ne i sababu hafif lun shi ma sababu hafif ne to kamar kuma mufa'alatun fa mufa'alatun shi kuma daga menene ke ne rakaba mufa mutadul majmu'u alatun shi kuma menene sababin sakil da kuma sababu hafif ala sababu sakil tun sababu hafif shi ya sa mu fa'alatun a fa'ilatun fa fa'i wadda take ake rabawa fa'i latun iri bai ce akwai wadda fa'i ake iyaka kenan sai kuma la sai tun to ita wannan fa'i wata dulmafuruku ne la sabab hafif tun sababa hafif to wadda take kuma a haɗafa fa'ila fa sababa hafif ila wata dulmajmu tun a shi ma sababa hafiz to a fa'ilatun kenan mutafa'ilun fa mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa sababu saƙil da sababu hafiz suka haɗu ko ilun kuwa wata dulmajamu'un ne maf'ulatu fa maf'ulatu sababu hafif ne guda biyu maf'u sai kuma latu watadul mafaruku guda ɗaya ko to didde a mustaf'ilu mus sababa hafif ne guda biyu sannan sai watadul majamu'u bambancin maf'ulatu da mustaf'ilun kenan ko maf'ulatu watadul mafuruku ne a ƙarshe mustaf'ilun kuwa watadul majmu'u ne ko da yake mustaf'ilun din iri biyu ce akwai wannan wadda muka faɗa yanzu mustaf'ilun wadda ita mus daban taf daban ilun daban akwai kuma wadda take zuwa mus daban taf'i daban lun daban sababu hafif ne da farko sai wata mafruqu sai kuma wani sababu hafif din mus daban taf'i daban sai lun kuma daban a wannan ita ce mustafilun mai wata dulmafuruku mustafilun iri biyu ce akwai mai wata dulmafuruku ya zama a tsakiya kenan yake akwai kuma mai wata majmu'u ita a ƙarshe kenan yake mustafilun a to wannan da yake nan sai mu sake maimaita baitin ka ce za mu takaɗi insa ya zai zamo idan bisan tsamin tafila ne wa wannan dai za mu rubuta shi dogo ne kawai ko sam shi ko da wanda yake dogo da kuma wanda yake ɗaurarre ko tunda sam sun ne ya ɗauri mimi sam sai kun mi mi shi kuma wannan guda ɗaya ne dogo ne ko bi shi ma dogo ne guda ɗaya sai maja shi kuma da dogo da banda yake a wadda ake da'ira ko mu shi ma haka biya bi biya wasan mi bi majmu ko sammi nan mun fidda fa'ulu an samu mai kenan an samu raguwa ko a shi sake nan tunda nan kan haƙin sai zama min amma zama fa'ulu bi maja mu in shi ko wannan ya zo mafa'ilin ɗinsa cikakke ba abin da ya ragu ko fa al wa fa'ulu shi ma dai an sake ya sake samun wato kabaru fa'al wa bi rib bi hi shi ma wannan damin wajibi ne a samu kabaru a ciki nan haƙƙinsa a samu saurare amma babu bihi mafa'ilun shi yasa a cikin wannan shadari an sami kabaru a waje biyu duk fa'ulun ta zo fa'ulu an yi kabaru kenan wasanni bi majmu'in fa'alwa bi riddihi amma mafa mafa'ilun wannan ita ta zo cikakkiya dama ita wajibi wannan ta biyu ko wajibi ne ta zo daman da kabaru amma wannan dai ta zo cikakkiya shi yasa a yanzu muka lissafa za mu ga muna da mai wasali guda goma sha hudu ko daya biyu uku hudu biyar shida bakwai daya biyu uku hudu biyar shida bakwai sakini ne a maimakon yadda za mu samu guda nawa ne da asali eh guda tara koto amma an samu guda biyu babu ya komo bakwai kenan to ga su daya